Yana ga wata ne? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yau sha uku wata jibada ula shekara ta dubu da da bakwai wanda ya da hudu hudu ga watan Nuwamba dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Umratul Ahkam. Ya za mu tashi. Babul ghusl lil muhrim. Bala ce babu lokacin muhrim babi zai magana akan halaccin yin wanka ga ga mahajjaci. Kun san ayatin da an hana mahajjaci mahajjaci wato sa turare da yin wasu abubuwa wanda yake kamar tsafta ne. Da bai bar aka yi fansa da ya bar gashinsa, to wannan sai ya sa ila wani tsammanin cewa daga cin abu da aka na shahar wanka ma. to shine zai magana cewa yin wanka da wani wanke wani dauda na ciki da ya dame ka wani babu laifi shi zai kawo hadisi akan haka mana ta abdullahi ibn hunayn hadisi daga abdullahi ibn hunayn anna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya da su shi da babansa wal miswar ibn makhrama da al miswar ibn makhrama miswar ibn makhrama yana daga cikin sahaba sahaba kanin sahabbai suma duk da wani lokaci aka ga yana yawan yi waya daga daga tsakanin wani sahabi babba amma dai babban malami ne shi ba cewa Abdullahi dan Abbas da Miswar ibn Makhrama ikhtalafa bil abwa'i sun yi sabani a abwa'i waje ne fa qala ibn Abbas sai Abdullahi dan Abbas ya ce yaghsilu al muhrim ra'sahu ya halata wanda ya sa kayan haramun sa na haji ya wanke kansa wannan wanke kai kaga to me ba aula kuma wanka yazo wa qala al miswar sai miswar ya ce la ya khasilu al-muhrim wa ra'suhu yace a bai kamata ya wanke kansa ba gaskiya bana ba sunna bace shi miso ibn khawakhar ma yayi kiyaci akan abin da aka hana ma me aikin haji shi kuma da alama shi kuma Abdullahi Abbas ya da wani ilimin da ba ya da shi Abdullahi Abbas cikin sahabbai ba ba kowa ba duk da kaga shi wani malami ne wani yana nuna maka cewa sahabbai wani lokaci suka tattauna wasala ta ilimi ayi munafara ma juna ayi bayayin dalilai wannan babu laifi da aka yaka ba zai zama ana muhasama da munaza'a garin addini abinda ba wanda kana ba fa qala tace fa arsala ibn abbas shi abdullah ibn huray sai ce abdullah ibn abbas sai ya aiki ila abi ayyub al-ansari zuwa ga abu ayyub al-ansari wannan yana daga cikin mizan abdullah ibn abbas banda abin da dan haddace daga manzon Allah da kuma shi ya rika bibiyan kuma sahabbai da suka yi shi ya je wajen musamman mutanen madina su zaid bin harith su abu ayyub al-ansari su ali bin abi talib su abdullahi dan mas'ud su umar dan khattab haka haka ne haka dai ya bi su ya hari da ilimin saboda haka kuzan hali wato ilimin sauran sahabban ne baki dai aka idun kuli shi a waje da ibn abbas na sai ce sai ya aike ni zuwa ga abu ayyub al-ansari fa wajadtuhu yaghtasilu bayna al-qarnayn sai na same shi yana yin wanka tsakankanin wato dirkoki guda biyu na kwakwarar rijiya ai da can ba har zama da inda ake wato waje ne da sai an sha wahala sun a sama ruwa a rijiya ba wai da an haka ki sama ba za ga ayin a mata kwakwale babba kwakwale shine a mata cin baki a mata zama tana da wannan da kuma sai a sa wasu wasu dirkoki a wajen wanda shi sai a sa musu wani maratayin guga kato a wajen yadda in aka zo mutane da yawa za su amfani da wannan guga za ga wani lokaci an sa ma wani wata yar wani wani dan abu bai kama da dan kike haka yana dan shiga da ba sai ko a sa dabba dabba ta rika ta rika zagaye ma shiri je ta ta tana dibo ruwa so in aka dibo to shi wannan abin da dirkokin da ake yi to shi a cikin tsakankanin sa ne shi ma sai ya sa wani abu ya sutura cikin sai yake yin wanka a wannan wajen shi Abdullahi Abu Ayyub al-Ansari an gane wa huwa yasturu bi thawbi a lokacin ya suturta kansa da wani mayafi da ya sa ba kaula a gane ba fa sallamtu galibi a lokacin wanka ne irin na wanda suke karkara ko a yanzu za ga wani lokaci an sassa wasu yan kaya a wurin bangarorin jiki sai a sai a fara wanke bangare kaza an gama sai a suturta wajen sai a fara haka ake wanka a lokacin in wanka ne in ba na gidan mutum ba da zai ce zai kawo kayansa duka فسلمت عليه سينا masa sallama فقال تجي من هذا wane ne wannan wane ne فقلت تجي انا عبد الله بن حنين سوانا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس والله ابن عباس ne aiko ni wajenka yas'aluka yana tambayan ka kaifa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsilu ra'sahu wa huwa muhrim ya manzo Allah yake yi da kansa yake wanke kansa lokacin da yake cikin harami fa wada abu ayyuba yadahu ala ala thaw sai wato abu ayyuba al-ansari sai sa hannunsa akan wannan tufa din fa ba'ahu hatta badali ra'sahu sai dan sunkuyo da kansa har sai da wato ya bayyana mu wani bangare na kansa kuma qal li insani yasubbu alaihi alma sai ya ce ma wani mutumi ya ce ya zuba ya kwara mishi ruwa a kansa usbub zuba mu ruwa fa sabba ala ra'si sai ya zuba mishi ruwa thumma harraka ra'sahu bi yadayhi sai kuma ya ji cudan wato kafansa hannun ya cuɗa kansa da hannunsa thumma aqbala bihi ma yayi gaba da su wa adbara yayi baya da su ثم قال تجي هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل haka na gama Allah yana aikata haka sabbai eh wannan shine practical kenan eh sai da yayi ce kaga yana nayi ne saka daga yana yi wato jiya kuma sai kaga mishi to ka a zo a baki abu ya lalace dan zai yaji kaga magana ya kare wa fi riwaya wata riwaya فقال المسور لابن عباس سي عبد الله بن سي مسور ابن مخربه اسمه عبد الله بن عباس لابن عباس لا اماريك بعدها ابدا ce ba zan ƙara musu da kai kan wannan ba ba zan yi musu da kai ba bayan wannan har abada wato yana ganin Abdullahi Abbas ya bishi fito inda wanda ya daga cikin abin da sahabbai suka yi ma Abdullahi Abbas da tafi gaskiya kai da wato ya daga cikin sahabbai da yake kaddara su saboda ilimi da ubangiji ya ba Abdullahi Abbas fatoyin sa shi kansa zaka ga in yi fitawa fatawa ne masu fatoyi ne masu zurfin gaske Abdullahi Abbas kenan ce la umari ka ba'daha abadan ba zan sake yi musu da kai ba bayan wannan har abada saboda kai ya tabbata cewa kai a cikin mu kai kai malami eh faqihul umma kenan al-habrul bahr sai mu dakata ana ko saboda ka babu laifin mahajjaci idan ya buƙaci ya wanka ya je wanka kare bar jikin sa haka da dauda sai ya sa sabulu saboda su dole babu laifi babu laifi abinda aka hana shine sa wani kuma babu laifi misali su faran fata musamman su larabawa wanda muka ce suna sa su wannan samu kadin a cikin a cikin wannan ai gashin su ai akwai tunani a cikin shi in ka zaka wanke ai in ka taba zaka je kuma daga baya ka shi tare ya biyo hannunka wannan da babu ne da babu ne bidan turaren da da can ka sa ne kafin ka lokacin da ka sa haramin ka na farko to kuma kawai da ka wanke kuma daga baya wannan kashi ya biyo jikinka wannan babu ne babu ne bai taba maka aiki a cikin insha Allah Na'am. Sai ya amsa. Babu komi fa wannan. Ba komi to ba zai amsa ba. Zai amsa. Shi abinda kawai aka a shakul albani ya cewa abinda aka hana. Shi ne kana cikin biyan bukatan kai kai kai kai wannan. Shi wannan ban kaki shi. Ba biyan bukata yake ba. Ba biyan bukata yake ko shi kuma in ta kama kuma ana iya kai magana ko kai tanahnuhi ko kuma ka yi magana cewa alama kana wani shagali kana kaɗan shagalta shagaltu amma wai dan kawai dungurungun ma ai dungurungun kun lura shiga bayi fa ba wai an hana mutum Allah ne baki da ba in za ka shiga bayi ba a dan kake ba in za ka fita kuma gobra naka wadan kahun ba yana ai bargon Allah kake ba ba dai waje da za ka zauna haka da kawai ka ce waje ne da za ka ci an mutum Allah wajen ba amma kuma in bukata ta kama lil haja wajen babu jefi abin da aka hana shine lokacin da ka cuɗanyi da najasa shi ne ka abaci sunan Allah din wannan shine abin da aka hana ai abin da baka babaki in kana kanta mal labaran malaman hadisi ai su da yake ba su da rediyo to su za su iya shiga wanka saboda ba su da lokaci za su shiga wanka ko za su dab a sa wancan idan ka daga murya kawai yana yana kanta wasu karansu to za ka kanta hadisi ne ba ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba qala Allah ta'ala a yan kaga yadda malaman hadisi na suke wallahi wallahi shi yasa yasa ina duk wanda zaka ga yake yazo yana zagin mutanen nan ba na jin cewa ina jin zan iya cika baki na Sufyan al-Thauri yake cewa duk wanda ba na tsammanin za a daga mashi aikin su zuwa sama wanda ya zama yana zagin ba malaman hadisi ba ba sahabbai ba malaman hadisi kawai wanda ya zama aikin su kenan zagin su ba na jin za a daga musu aikin su sama saboda yanzu ya kulla gaba kan kan mummunai kamar da kuka sani mumunai mumuni mumuni suna gaba gaba garin mumuni ma suna gaba za daga za daga aikin mutane ai su ana da da su aikin to balle kuma aikin malaman hadisi irin wannan akwai malaman malamin da ya rasa abokin mai takara ya rasa da wani takara ya samu yan dabban sa kawai yana yi yana kai mata in ba ka ba zai haddace ba ilimi haka yake ko kuma ya shiga wata yan lungu shi daya ka ji shiga mahu shi saboda dai in dai kiyaye maka wannan addini amma yanzu ka zo kuma kana ta zage shi laifin me maka Allah ya kyauta al-muwatta ko to yahaya ya ce ubaidullah yake cewa wa haddathani baba na yahaya ba da hadisi haka sai shi ne ce haddathani yahaya din ba an malik daga malik ibn anas an hisham ibn urwa daga hisham ibn urwa hisham ibn urwa daga cikin manyan malaman malik ibn anas a madina malami ne na su na su wato mutane da yawa na madina manyan tsarikun malik muhammad ibn ishaq sahibul magazi wa siyar amma kuma kuma ya da ɗalibai kuma a iraki da yawa wani lokaci ɗalibansa na madina sun iya haddace hadisansa sosai akan malamansa na iraki akan ɗan samu tashwishi a hadisan da ke bayarwa a iraki kamar yadda malamai suka faɗa an hisham ibn urwa daga hisham ibn urwa an abihi daga babansa wa kenan urwa ibn subayr an yahya bin abdurrahman bin hatib daga yahya ibn abdurrahman ibn hatib ibn al-balta'a wannan wannan sahaba annahu tamara da umar ibn al-khattab yayi umar ta da umar ibn al-khattab wannan hadisin wasu daga cikin marwaita sun yi sun haka suke rawaito da malik ya rawaito cewa yayi umara tare da tare da tare da umar ibn al-khattab ka kaman ya ji kenan amma wasu ma suna sarraha cewa ya ji Umar cewa ya yi kaza ya ya ce kaza ma wato yana bada labarin Umar kamar ya halarci lokacin amma wasu lokacin malamai suna cewa bai halarci lokacin ba saboda shi wannan tsarin urwa din ne wannan riwayatul al-aqrani ne an al-aqran riwaya na zuma da zuma wannan urwa da yake riwaya daga wajen sa to ai urwa kinin sa ne tsarin sa ne urwa kuma shi ma bai halarci bai halarci manyan sahabbai irin su Umar dan Khattab ba in ka je ka duba tahdibul kamal na tarjaman yahya bin abdurrahman ibn ibn hatib za ga hadisi wanda ya gani irin su ne irin da sahabban da urwa ya gani irin su aisha da su abu sa'id al-khudri irin su usama da sauransu bai ga manyan sahabbai irin su umar dan khattab ba sai yahya bin mai yake cewa wannan kuskure ne aka yi wanda malik suka yi in suka ce wai yana tare da umar a'a wannan hadisin asali ya rubuta ne daga babansa an يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عبد الرحمن أم فهمتها؟ عبد الرحمن ابن حاطب ابن أبي بلتعة شي يحيى با شي ne yake fata da Umar ba ji Yahya bin Ma'in kun fahimci maganar nan kuwa shi yanzu Yahya yake cewa yana tare da Umar shi kuma Yahya tsaran urwa ne saboda haka ba zai yi a ce ya ga Umar ba shi Ibn Ma'in yake cewa yanda yake hadisi yake daidai sa shi ne ya haya yana rutuwa daga babansa daga umar dan khattab amma sai wasu daga cikin marwaita ba sa kawo wannan baban nasa kaga duk da kyawun isnadin malik ibn anas kuma yadda ke da kyawun ba da hadisai aka ana iya samun wani abin da aka ji malamai sun ce wannan kuskure akai an fahimta to daga wasu daga cikin marwaita su suna ruwaitowa ne daga yahya ibn abdurrahman daga babansa abdurrahman ibn hatib ibn abi balta'a daga umar dan khattab an fahimci isnadin hadisin ana bihi urwa ibn subay urwa kuma tsaran yahaya ne urwa ba tsaran yahaya ne zai na yin ruwaya ne daga wanda yake kini daga kini shi kuma to kinin nasa sai aka ce ya kasance da umar sai malamai suke cewa a to ai kai baka ci umar ba sai na kake da umar kuma sai dai sai dai zama yayi ruwaya ne daga babansa an fahimci da ruwayan take a hadisi yake asali wani ya daga cikin abubuwan da aka bi kwana malam ba wani ba wani malami duk ingancin sa duk ba wani ingarman doki face yana tuntuɓe ba wani ingarman doki face ta za a samu tuntuɓe ta hadisi da haka ana samun malamai manya daga malamai wasu malamai sun musu gyara sai wannan kuskure ne a hadisi ba ga yadda hadisi ne hadisi ya tabbatacce amma kuma a sinadar akwai akwai sai an yi wannan bayani an fahimta أنه أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب يا يا عمرة على عمر بن الخطاب شو كنا شي عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتع في ركب أو أو سائري فيه عمرو بن العاص أتكي أو عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق عمر بن الخطاب يا أي الروبي ya zama lullubi a hanya me lullubi me lullubi ya yi bacci matafiya suna cikin tafiya za a zo wani waje da ake da an dangaji ba da yi bacci ko a huta sai a yi gaba shi ne ta'aris shi ne a rasa ba da tsari ya ɗan yi bacci a hanya kariban min ba da miyahi kusa da wato sashin ruwayi da ake da shi wanda za a iya zuwa a ji a gangara a samu ruwa fahtalama umar bin al-khattab umar sai umar ya yi mafarki faqad kada an yusbiha a lokacin sauran kisa asuba ta yi falam yajid ma'a rakabi ma'an sai bai samu tare da wannan ayarin ba kanin karaukan babu ruwa ba ta ba ruwa faraki ba sai ya hau abin hawa hatta ja alma sai da yaje ya samu ruwa faja'ala yarsilu ma ra'a min dhalika al-ihtilal sai ya duka wanke abin da ya gani na wannan mali hatta asfara har sai da wato haske na fara dan huto hudowa fa qala lahu amr bin al-as sai amr bin al-as yace asbahta asbahta wa ma'ana thiyab wa ma'ana thiyab yace an kawaye gari muna da kaya fa safaya fa da'aka wa baka yuhsan kabar tufanka a wanke maka فقال عمر بن الخطاب سي عمر قال شي عبد عمر بن العاص ce inda ai shine wato wato an riga ai mafarki da wannan kaya ja wanke shi duka kawai فقال عمر بن الخطاب سي عمر yace wa ajaba laka ya amr bin al-as abin mamaki kana abin mabagan naka da ban mamaki la in kunta tajidu thiyaban in kai ga kana da kaya kana da yalwan kaya afa kullu nas yajidu thiyaban kowa ne ke da kayan wallahi law fa'altuha yanzu idan na aikata wannan a gaban ka a gaban mutane wannan ayar da kana sunna wani zai zama sunna a wurin wani shi ke da ce shi ke yanzu in ka in ka yi mafarki kawai ka ci da kayan ka ci ka wanke to wa kowa ke da kayan kuma ita kuma shari'a ba ta zuwa kuma dan tsaurarawa irin wannan bal aqsilu ma ra'aytu cha zan wanke abin da na gani ne wa anzihu ma lam ara sai kuma yayyafa ruwa inda ban gani ba ita wannan abin da zan yi kenan a wannan malik dai yana kawo wannan nan hadisai saboda ina baka cewa shi bani a wajen suna da safe bani a wajensa najasa ne banda shi kuma akwai ruwa daga abu hurairar shi ma bari mu kanta fatawan malik malik da ma in ya kawo to shi ma zai fatawa saboda sabani da ake da shi mai yawa ne kan wannan matsala kan bani akwai sabani sosai qala malik malik yace fi rajulin wajada fi thawbihi athar al-ihtil athar ihtilami akan mutumi wanda ya samu alaman mani a tufansa wala yadri mata kana bai san yaushe abin ya zama ya samu ya same shi ba wala yadhkuru shay'an rama ra'a fi manami ko bai tuna cewa ya ga wani abu kamar yana yin wato ijma'i a mafarki ba baccin sa ba qala tace li yaqtasid to yi wanka min ahdath nawmin nama yi wanka daga wato karshen baccin da yayi fa in kana salla ba'da zalika nawmi idan yayi bacci bayan wannan karshen baccin da yayi in yayi sallah fal yu'itu ya rama sallah ma kana salla ba da zalika ne abin da ya sallata bayan wannan wannan shi ne abin zagami alal ya faɗa ko da alal zaga ya faɗa don ba fuka suna faɗa wannan fatawa maliki suke maimaitawa min ajli anna rajul rubbama ihtalama saboda mutum zai iya mu yi mafarki wala yara sha'an bai ga bai ga wani abu wa yara ko ya gani wala ya ya ga wani abu a mafarkin sa wala ya talima ko bai bai amma bai bai izali ba ai mutum zai iya mu ya yi mafarki bai tashi kuma sai bai ga yayi izali ba ko kuma ya zama ya yi bai ga koyi a farkin ba kuma ya tashi ga ya izaji an fahimta fa idza wajada fi thawbihi ma'an idan ya samu a cikin tafasa akwai ruwa fa alaihi al-ghusl to wajibi ya wanka wa zalika anna umar wannan hujja ta anan jima'i saboda umar a'ada ma kana sallah kaga sai mai mutu sallar sa bi akhiri naumi namu kuma zuwa ga karshen baccin da ya baccin wala mai id ma kana qablu amma bai maimaita abin da ya yi karshen na kafin wannan baccin ba sau da wannan baccin da kai na ƙarshe da shi za ka izina da shi malik wannan shi ne wata sunna a wajensa a idan mutum ya yi mafarki ko ya samu wani tasirin wani alama wani wani mani sai ci na ƙarshen baccin da ya yi na ƙarshen baccin da ya sai ya raba wannan sanar da tsakanin wannan bacci zuwa wannan ganin da ya yi ya rabar sallarsa a shi kenan kuma sai ya sai ya wanke wannan wajen to akwai matsala guda biyu matsalan farko shine magana tana najasa najasa najasa mani wannan kamar da mun faɗa akwai sabai na malamai sosai a cikin wannan zahirin ruwaya Umar dan Khattab da ɗansa Ibn Umar da wasu daga cikin sahabbai suna cewa a wanke wasu daga cikin malamai kuma suna aiki da hadisin Aisha take cewa afriku farkan ina kankarewa Ibn Taymiyyah yake cewa wannan hadha min khasa'isil khasa'isil mustaqbalat al-ashya tunda aka ce a kankare wannan yana nuna maka cewa wannan ana kankara abinda ake ji kyakkyamin sa ne ba abinda ake cewa jayisa ne ba ni ibn taymiya wannan shine fatawa na abdullahi dan abbas da fatawa da wasu daga cikin sahabbai manya da kuma tabi'ai sa'id ibn musayyib da zamani yahya ibn sa'id al-sari yake zamani da wasu daga cikin sahabbai na maji da su kansu suna cewa mani ba na jisa bane wannan kuma shine fatawan imamu shafi'i fatawan imamu ahmad ibn hanbal da wasu daga cikin manyan malamai imam malik kuma shi yana ganin najasa ce sawa'un a bushe ko ba bushe ba imam abu hanifa yana ganin najasa ce amma za a iya wato wadatuwa da kankarewa in ta bushe saboda hadisin Aisha haka matsala ce da ake da sabani sosai akan ta aikin aikin Umar dan Khattab na wankewa da yake yi da har ma yayin faruwa wannan yana nuna wato yanda yake ganin kamar najasa ce a wajensa kamar da Malik ya hujja shi wasu kuma suna cewa wannan ba lazimi bane ba ta kila kawai yana yana daga cikin abin da suka saba a wancan lokaci idan an gani amma kuma in in haka ne me nan maganar wa anzihu ma lam ara abinda ban gani ba yayi faruwa kaga kamar yana ganin kamar shi tana jisa ce a wajen sa saboda kaga sahabbai su yi sabani a wannan babu ta ka'ida kuma aka yi sabani ta kuma wajen sa wajen nasi ne aka faɗa kai tsaye to ni na fi karkatan cewa gaskiya mani ba na kisa bane na fi karkatan wannan saboda mani ya daga cikin abin da ubangiji ya karaba ubangiji ya faɗi cewa ya karaba dan adam kuma a ce kuma asalin adam baki daya da annabawansu da wanda ba annabawansu ba na jasa wannan wata wani abu ne wanda yake gaskiya abin lura ne kwarai da gaske sannan kuma gashi manzo Allah din a wato yana wadatuwa kawai da in an ga mani in ba gani ba shikenan in an iya kankarewa ma shikenan sai je ibada da wannan da wannan da wannan abu wannan dai yana nuna cewa wato shi maniyin an gudanar da shi ne magudani na abin da ake kyankyami irin majina da sauransu amma ba abin da ake cewa wato najasa ne ba ibn abdul bar yana cewa kun ce fitsari najasa ne kun ce mazi najasa ne kun ce wadi najasa ne to amma shi da mai shi ma wannan yana fitowa ta wannan wajen kuma ba za ku ci shi ya zama najasa ba to amma wannan dai ya daga cikin abin da malamai suka sabani ai ban da shi ma akwai abin da aka sabani akan wannan al-ifrazat balal da mata ke samu a cikin su shi kasashen ke muna da sabani kan wannan najasa ne ko ba najasa ba sannan kuma yana warware Allah ko ba warware Allah magana ce guda ko mini ke warware Allah kuma yake zama najasa ba in ya taba kai zama najasa ba ba komi ba ba kuma komi ne wato in ya taba tufan ka sai ka wanke shine da ke magana najasa ba kuma komi ne ke zama najasa ba dan ya fito daga jikin na ya fito shikenan da ya zama na na ka ne kuma wato ya ya lalata wani daga cikin shafi'iyya akwai wanda suke ganin cewa balal da mata ke gani nan ba da kisa bane wasu daga cikin malaman malikiya sun ma tattauna kan wannan suka ce idan suka kiyasa shi akan gumi ai gumi ba da jasa bane da haka suke ganin ba da jasa bane amma magana mafi inganci shi ma kan balal idan tsatsakowa ya yi tambayan ta za ku yi in ta tambaye ku kan wannan ta ce ta tashi ta ɗanyi wani ɗan damshi damshi a gabanta sai ta bincika ta yi kirdado in ta fahimci cewa tsatsako waye ya tsatsako duk jikinta ya yi irin wannan sai ta fahimci cewa to duk inda jikinta akwai saƙo mai duhu kamar hamata kamar gabanta to sai ya haɗu da wannan gashin wajen sai ya zama gomin ya yi kauri to wannan sai ta aguda da shi magudani na gumi ba na jasa ba ne bai ma warware ba kamar da malamin malkiyar suke faɗa in kuma shi fitowa yi daga gaba wato fitowa kharij ne shi to wannan sai a koma magana cewa duk kullu ma'i kharijin min ahadi sabilaini fa huwa najis fa huwa naqid lil wudu ya wura alula an fahimci fatawan guda biyu ya wura Allah a'a yanzu naqid kullu na najis ko ba najis ba wannan sabani ne malamai ai na faɗa maka akwai sabani wato in ya taɓa wannan tafin taka sai ka wanke kuma sai ka wanke wannan akwai sabani ya malamai amma yanzu dai duk abin da ya fito to in da ya fito din to ya zama in fita yayi ya zama najasa in sako waye kuma ba najasa ba shi ne cikin dake san a gane dan wani lokaci zaka ya haɗe daga wani da wani lungu na jikin dan adam sai wani sai ya kauri gumunka da kake da shi a inda yake kai kai da iska na shiga kaman kanka zaka da kuma bai da bai da cushewa kawarin gumin ba shi yake da da gumin hammatanka ba ba kuma dai yake da da wato gumi da za a samu a gaban a gaban musamman gaban mata za ka ga tunda akwai yanayin yanayin wajen yanayin zai bayi ya tsayi kauri a wajen sai za ka sai a bambanci ba ta za ta iya ba sha bamban wannan suna yawan tambaya za ku ga na muku wani bayanin suna tambaya wani ifra za ta to sai mu to sai kuma matsala ta ta idan mutum ya ga ya ga wato alamar maniyi akwai matsala ce da na manta kuma kaga yanzu abin ya tafi ina tuna insha Allah wani lokaci ma da tauna insha Allah sai mu dakata nan babu wasu albarati da ra'at fil malai ma mithla ma ya rabbas kaga na manta abin da nake son in fala idan ya zama yana kokantan wannan abin da ya gani a jiki na jasa ce ko ba na jasa ba ko ruwan da ya fallatsan masa ko kuma abin da ya gani idan mun yadda cewa maniyi na jasa ne wannan maniyi ne ko ba maniyi ba to su mashhurul mazhab na malikiya shine je ya wanke ya je ya wanke kawai ya je ya wanke wannan wasu ne fatan wasu daga cikin malamai wanda malik akan sa yake akwai ibn nafi daga cikin almajirin imam malik yana cewa ba wani wankewa da zai saboda wani kokonto ne kawai kuma ibn abdulbar ya bara ba wannan ra'ayin nasa baya yake cewa saboda hadisan hadisan manzo kai tsaye yayi magana akan abin da ke kokonto ba ba ba aiki da kokonto da ma yaribuk ila ma la yaribuk wannan asali ne a wannan babu shi kokonto ba shi da ake amfani shi ba shi yaqini ake amfani shi al yaqin kuma la yazul bi shakk inji kamar da kuka sani qaida min qawaid al fiqhiyya amma malik bai amfani da wannan qaida ba a wannan wajen kuma shi ne daga cikin masana suka ce wannan ra'ayin na malik da yake cewa in an yi kokonto kan najasan a cikin tufa a je a wanke tufan ce wannan haza istihsanun min malik wannan istihsani ne daga malik za ce istihsani wato ba yana da nasi bane yana ganin yana abu ne dai mai kyau a je a yi an fahimci magana ba yana da nasi ba amma dai yana da ganin abu ne mai kyau shi ka za ka ga eh eh saboda haka sai sai wasu daga cikin sai malaman mazhab za ka gani halayi sun ka kawo wannan wannan abin wallahi malaman suna kokari ba in ka je za ka ga ba yanda suka kyautata lafazin suka faɗe shi a cikin lafazin nasu ba haka fa yake a zancen malikin ba irin wannan da ga anan yaya motsa kawai ya sake magana kawai kai ka je ka je ka je ka mata wuya ka mata kafa ka mata waye to amma za ka ga malaman fikihun nan ina da yawa wanda bai karanta mantaman malaman fikihu ba to gani da kake yi ba gaskiya akwai abin da duk wayanka baka saka halaru ba sai ka je ka ga abin da suke faɗa su gaskiya suna kokari kware da gaske sun yi kokari Allah saka musu alheri na'am na'am ita ai ka shi ne kokwatin da muke magana cikin ba kawai kawai kawai al'asul ba kawo ma kana alama kana shi ne tsaya kan asali kawai ba jasa bane ka fahimci magan da muke yi eh amma akar kamar malik sai ya wanke shi muke to ai kaga ba addini ba a gina mu labarin addini kan ku kwato a gina cikin yaqini shi sa daga cikin albasa ibn nafis ya saba masa aftawa kuma ibn abdul ya mara masa baya shi ba saboda kokonto wannan kokonto ba shi da iyaka kokonto maganin kokonto shine kawai kamar kokontar nan ba in ba ka ba sai zama wannan sai zama yana da mai da ciwo ciwo eh bari shi za ku ci su akwai masayi da shaɗan da sauransu wajen inda shi ɗan ke mutane ya yi abubuwa na kokwanto za ga in sallah ne to ba zai taɓa yin sallah ba sai ya kokwanto in alula ne wani zai ƙara da buta ɗaya wani ma sai ya je yin tsarki buta ɗaya wani tsarki fa haɓa to sai ka taɓa ka fi damshi ko babu damshi ba idan ka saba cewa kana yin in kai wanka kana alula sai wata ka fito kai na kan wata kai a nan ko baka yi ba to to ka je ka yi kirdado kirdado shine tunda ka san cewa mutukar ka wanka ana cika maka butanka kana taba ka ji alamar cewa ruwa babu ba wannan ai ka yi kirdado ka samu marin jayi kuma ka samu abin da zaka yi rinjayar da shi saboda haka shi ba wai ko da wani rinjaye ka samu wani wani abu da zai sa wani kai kirdado kuma ka samu abin da zai zaka yi rinjaye da shi shikenan yayi to wani hatta tifa wannan kuma abin shi jawo mishi dan kokwantan nan wai idan yi haka sai ce sai sai ga yana ta haka yana ta haka yana ta haka in yi haka sai ce to ai ya zalunci nan sai ta haka kaga za shi kuma rashin hankali kama hankali ya jawo eh eh ka ji ko to irin wannan wato wato abin shi abin shi ka ji ko to wani zai sallama Allahu akbar wa in bai faɗa da ƙarfi ba shi ba zai da wannan kar a takura ma kai kuma a fahimta cewa mu tsakaninmu da ubangiji ba tsakani ne na na wato wani wanda yake kana hudda da shi kamar dan kwadugo da wanda wanda ya dauki kwadugon ba shi wato ko kana hudda tsakanin kai da ubangijin ka mai rahama ba wai abin da yake so shi wai komai ka cika shi kib da kib ba ba za ka iya ba shi dai kawai ka nuna cewa ka rasu na kasa duda abin da baka iya ba kawai za ka je ka samu biya cikin ka samu kashi shi abin da ubangiji yake so kenan ba ka takura da Allah kuma yan uwa aka samu aka samu yan uwa suna da irin wannan matsalolin kawai to a ga musu maganin kawai kare na ko sallah kai kai ta cika ta cika ta cika ta cika
kamar wanda ya kwanta a wannan ya gani kuma yake tsammani shin Allah in ya samu rinjaye da cewa ya ga abu cewa cewa mani shi kenan ai aikin da muka ce amma ya ji cewa kawai shi shi dai ya ɗan yi wani danko danko ne ko wato ya sani ko zufa ce ai danko ba tabbas ba ne ba tabbas a cikin nan ko kuma ya riga saba ma yana shi yana yin wasu aikace aikacen da zai iya yi wani abu ya danka ne ko abinci a wurin ko wani abu da za ka tsammanin kamar madi ne ba madi ba kila. Eh. galibi mazi gaskiya in ba ba sani ba ko akwai rashin lafiya amma galibi mazi shi a farki ake yin sa kuma shi galibi mazi ai wannan yana taimaka ma gaba ne wajen wajen kwanciya in ta kwanta to sai sauri saboda jikinsa ya rabu da wannan magakin to kaga ai ba ba abin da zai kawo shi a bacci galibi bacci galibi mazi shi ne zai zo a bacci
sai mutum ya sakance cewa ya sakance cewa a sai yin ma ya yiya dole mutum ya banda da yiya ne ba wani kan je ka sakance ya iya me yiya alwala ko yiya abin da ana a ai shi wannan ba wai bai iya bane shi ko kwanto ne da shi shi da yayi ne shi zai ce bai yi ba to aka ce da abu irin wannan aka ga sai abu ya lalace ko kwanto ba ga nan kwanto kai a bashi kuma kana bashi za ka ga Allah ya shirki ka ka ji daɗi kana da rayuwarka lafiya ne.
kada mu shirye shi Shiɗan ne.
ba mu kan muhafaza ta alal kamali To, kankanta shi ma ban mi nisa, ko? Hadisi ne nawa ne, yayi da nawa ne? Riyadu Salihin. Eh, yayi da hamsin da wani abu ne muka muka baro ko? Kina gani babu fil muhafazati ala amal. Babu zai magana akan wato ciyaye wato aikace-aikace mutum aikin da yake yi na alheri to kiyaye ya dimanta akai kare na ma wato ya dauko makasa tattalgi tara ba da be wani abin da yake yayi wannan bi karisa ba yayi wannan bi karisa ba sai ka kance da kansa ubangiji baya san wannan ubangiji abin da yake so ka iya ka samu wani abu da zaka iya shi to ka dimanta a kansa a san ka a san wannan aikin قال الله تعالى الله تعالى يأتي ألم يأن الذين آمنوا أشياء لوكو تيبي يبقى باس إيماني an taksha qulubuhum zukatansu su kaskanta su raurawa ga lidikrillahi ga ambatan Allah wa ma nazala min alhaqi kuma su sakankance ma abinda ubangiji saukan na gaskiya wala yakunu kallabina utul kitaba kar zama kaman wanda aka ba su littafi min qablu adacha fa qala alaihim alamadu sai lokaci zamani ya tsawo a masu tsakanin su annabawan su fa qasat qulubuhum sai zukatan sai zukatan suka kike shi wannan ana ga mun ma kan mu zama haka kan mu zama shi kenan saboda na lokaci ya yi lokaci kuma abin da muna lalata addini muna ma barin addinin muna barin ibada ba daya saboda za- lokaci bayan lokaci ga wani fikajen tsoho da aka samu ya yana wai shi kima ba zalla wai wai kafafa shi duka duka shekara arba'in kawai asa- aka bashi annabtan shekara ashirin da uku ya yi amma ni shi ya shiga sabon yana sallah shi ya zama shi ke bin ƙarƙashi ɗani ai ba ta aikinsa kuma shi duka duka maza Allah da madiyan da waye da waye su ma suka shi musulunci shi dubban mutane suka shi musulunci wanzu kaga maza Allah ne ake babban ya manta cewa da sallarsa da azuminsa da abin da ya fahimta duka maza Allah ya kawo shi maza Allah shi kam shi ladansa lada ne mai gudana in ya yake kawo ba kai ana ganin ana ganin al'aban ajabi a duniya a yanzu ba wallahi wato an Allah ya kama lokaci da da'awa akwai wasu yan fashi mai addini na gaske kuma al'umma kuma tana sauraron su na kuma sai da za a al'umma ta hakuri ta je da sauraron wannan mutanen ai duk makwannaci hatta wa- hatta waɗannan masu masu masu masu da da da shekarun baya ta ce na gwamnati yan filafilai ana sun da yin da da shekantaka mata daga cikinsu amma galibi kamar da nake faɗa mun muke lu- wato zuzu silama da su yau da da suka je suka yi wannan wannan wannan wannan fari mai rawa din nan inda zai yi ba wanda ya kalla wa to wai sai yayi sai ku binne ba har sai ku mace ta ta mutu a wurin ya ya yayi ba mai kulawa da shi daga shi kenan sai a bashi ko dai halaka haka ko kuma ya daina amma wata ta je ta ta rungume a wakan waka sai da wani wani ta je kuma kuma kuna ta yayatawa wani abu zai baka mamaki ko a a wurin wa'azi har ba a kaman bari ka ka ambaci fasiki tunda dai ba dainawa zai bi to ka kauta kaka yadi shi har ku ambace shi har ku kai ku yi shi kaman ba halce shi ba a yaushe ne muke magana da injiya yake cewa hatta maga- ma- masu alheri ina nufin wanda- wanda suke wata wata wata sana'ar banza suka yi wata alhe- wani alheri wanda za a yabe su akan wannan to ma mutanen kirki suna dan kauda kai ba su ambata ba su ba su ba su ba su ambata ambata su sai a lokacin da wani ya zo ke sai ya musu tayin da je su sai suka a wannan ake a bar magana aikin banzan da suka yi wannan ake alheri a alheri in misali kamar nan kwallon ne je yana yin sujada ne ta kwallo haka ba ka ce ai kai mutum mutumin kirki ai kaza kaza a to ai ba ai ba za ka ba za ka ambaci wannan ba kai kawai da kai za ka yi sai yayin da kaga wani yana son ya faɗa da shi kan wannan al- alherin da yake yi duk da wannan kaga ba wai wani shab- mashru'i bane ba Za- dama ina zama ta zama ma ya zama addini a wajen su ya zama bid'a to amma kun sani yustahsanu min ba'd an-nasi ma yustahmahu min min min al-abara wani lokaci kai mutumin kirki akwai abin da in kai kai ba za a yabe ka ba amma mutum banza iya yi sai ga an yabe kamar mutumin ne wanda yake an ka tage dan sace ne sai aka ce ai ya ma tuba ai jiya ma da shi aka kwana wajen maulidi a shi zaka yabe shi shi zaka yabe shi yabe shi zaka a zaka yabe shi amma kaga kaga baka je can ba amma kaga wannan ai an karkato kuwa an karkato daga wurin ka tagin ta zai zo kuma ana zuwa ana zuwa si ana jin sira ai an an samu sa'iya sa'ida to da aka to shi misali yanzu abinda dan kwallon yayi a babun su tunda shi duka jinsu fasikai ne galibin su ko dan rawa kai an ce yau gashi ai yau ai yau a wajen tafsiri gaba gaba ka ganshi a za ka yi ba wannan aikin da yi amma dai ba za ka tsaya kuma ka ta ambatansa kuma da wani ambato wanda yake eh, zai ji cewa kai ka damu da shi ba dole ji cewa kuma ka dan kyaman wasu abubuwa ko da yake yi Eh, a addini haka yazo dole a yi fada da shi da da yan fina-finai da waye da sauransu dan suna zuwa wajen wa'azi da sauransu ba a shi ke da alhaji wani lafiya lau biyar lafiya lau kakka sai ka tattauna kan kan magana fina-finai shi ayo ya daga cikin abu da mu yarba mu da shi da ba to ka haɗa kai tattala abin da ya haɗa mu kada shi kai sallah azumi zumunci ka wata abu tunda mai zumunci amma kaga ta da tsiya ta kunsa tunda wata dan kai ta tsiya ta kunsa zaka zo kana cin katu kuma ka zo kan tsiya ta kunsa zaka jintse ne ko ka gashi a wajen sai ka je ka je ka yi haka ka ci gaba da katu ka katu katu ba shi da ba shi ba shi ba shi da kara ba ba sirri kana cikin katu ko za ka zo an fado laifin mutane kawai sai to jintse wallahi ka ci gaba da fasalawa kawai a cika fasara haka kowa ya gane wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa kaffaina bi Isa ibn Maryama muka bibiyi bayan waɗannan annabawa da Isa dan Maryam wa atainahu al-injil muka bashi baiwan al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina tabauhu ra'fa muka sanya a cikin zukatan wanda suka bibiye shi da kyautatawa ba wai wanda suka bi shi da muradawa ba akwai tausayi wa rahama da rahaba wa rahabaniyatan kuma akwai rahabaniyanci mutum ya ce zai zaɓi ya zauna ba zai aure ba zai ta ibada shine alhabaniyanci ibtada'u ha suka kirkira ma kansu ma katabnaha alaihim wannan fasara guda biyu ba mu wajabta musu ba buwa mu muka ce su rika yin wannan aikin ba illa ibtigha'a ridwanillahi sai dai kawai abinda muka ce su yi kar su irin wannan rahabanci zai su zai kawai su dinga lifatan yardan ubangiji kawai fuskan ubangiji wannan fasaran farko ko kuma ma katabnaha alaihim mu ce musu wannan abin dole bane illa ibtigha'a ridwanillahi fa ce kawai sun yi ne dan neman ubangiji ya ba su ya yarda da su kuma kana iya zama ka dace ko ka dace ba amma dai ita da uwa ka ci an ci sun su suka yi bid'a ta shi yasa mazalla mu ya hada mu wannan rahabaniya da ba mu wata rahabaniya ce a musulunci dan ko mun fara ba iyawa zabi ba shi yasa su ma suke cike iyawa da neman maza yara maza suke neman yara kanana ma kuma shagiri ma shagiri za ku ga akwai wani scandal a wajen su wani bakuru ba in ya gabata da ta wani scandal wani kasa ba kan neman mata maza da ke yara to baya kika za ka iya rayuwa ne kankane kamar wani abin nan tabara au haka ri'ayati ya to haka wa su kiyaye ma abin da suke ce suka kirkira ba kansu ba ita bid'ar ba su kiyaye ta hacce ta ta kiyaye ta ba to kaga ita bid'a kuka yi kuma kuma ita ma bid'a kuma ba tsaya ma inda ya kamata ba kamar maulidi da aka kirkiro kuma mai kwa tsaya ma akan sira din kaga dai akalla dai ba ai wannan ba ta yawa ba amma yanzu an je kuma ana ta da yare ana ta wa ana ta wa ana to kuma akan tasira kamar rawa haka da ayata saboda haka rahabaniyanci wannan bai bai baya cin addini mu a yanzu wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankafa kar ku zama kamar wacce nan mata wacce take take ta riga ta yi saka sai ta zo tana kwancewa min ba'di quwwatin ankafa bayan ta riga ta tifke da karfi an kasan kwancewa to kaga wannan wato shine karka je kai aikin kirki kaga ba ko ka zo kana kana rubuta aikin naka da sandan fasu kaga wannan aya bayan lalace kuma wannan shine abin da malai sama ne kawo mana wannan aya wa qala ta'ala da Allah fadan Allah ta'ala wa abudu rabbaka hatta yati khaliqin ka bauta ma ubangijin ka har sai yaqini mutuwa ya zo maka wannan duka yana nuni zuwa akan mu tabbata kan abin da muke yi alhaidi kar mu kar mu sakwa sakwa kar kuma zama an same mu bindera hadisi za su zo akan wannan insha Allah sai mu aka bayyana lokaci mu bashi ko bashi haka jami'ul ulumi wal hikam jami'ul ulumi wal hikam na ibn rajab al-hanbali muna hadisi ne muna malibin ya ce ya kawo wasu maganganu na malamai imamu ahmad ya faɗi cewa usulul islam fi thalathati ahadith an same su ne a cikin hadisai guda uku ya kawo ina mal amalu bin niyati ya kawo hadisin aisha min hadatha fi amrina hadha ya kawo hadisin nu'man bin bashir me yasa imam ahmad ya ce waɗannan addinai suna komawa zuwa waɗannan abubuwa guda uku saboda wato addini ko dai niyya ne ko dai ka gina addininka akan yi ma matsala biyayya ko kuma idan ka ga yin addinin kan niyya da yin matsala biyayya kuma ka limanta akan aikin da'a da takawa to idan kana magana niyya ne la ilaha illallah kenan ikhlasi da niyya to ina mal amalu bin niyyati kaga yazo la ilaha illallah ita kanta duk tauhidi in kana yi tana kama wala ina mal amalu bin niyyati an fahimta ikhlasu billahi ta'ala wa nabiyina kuma ina mal amalu bin niyyati sai wannan ya zama tushen addini sai abu na biyu kuma sai zama duk shari'an da zaka yi sai dai ka gina shi a kan shari'a na ma'azin Allah kan biyayya gare shi to ka ba a san ka kirkiro kenan za ka gina shi akan mutaba'a to kaga al-ikhlas al-mutaba'a ya biyo al-mutaba'atu wa ta'a ta'atu rasul wannan shine Muhammadu rasulullahi abin da ka faɗa duk wani addini ba zai fita daga waɗannan abubuwan ba sai abu na uku shine to hukunce hukunce da aka sanya maka kai biyayya gare su kai takawa abinda baka sani ba na shubuhohi to kar ka shiga cikin shubha wannan shi cikin takawa to wannan kuma duka kaga akan wannan aka gina addini baki daya an gina addini akan ikhlasi mutaba'a da kuma ittiqa'u shubuhat wannan shine akan abin da imamu shi imamu Ahmad yake magana wannan addini da zaka ga duk lamarin addini yana kuma zuwa ga abubuwan guda uku shi ake cewa wannan addinai baki daya suna komawa zuwa ga waɗannan hadisai guda uku baki daya in su ne kawaido usul islam baki daya wannan shine wato wajahin abin da Imam Ahmad yake nufi da wannan Al-Hakim An-Naisa Abuli sai ya ruwaito daga isnadinsa zuwa ga Abdullahi ibn Ahmad daga babansa Ahmad ibn Hanbal yace al-amalu bin niyyati man ahdatha fi amrina hadha sai kuma yace inna khalqa ahadikum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman wannan shi abin da ake karawa saboda yayin da kai imani da kai kai tsantsata ma Allah bauta ka gina shi akan biyayya ga Allah to kuma kuma kai hakuri akan kadarin da ubangiji ya kadaro maka ba muna ko rashin ko wanda ba muna ba shi ma sai suka ce wannan yana komawa zuwa ga waɗannan hajji addinai guda uku kaga dai a ko da in ka ce in ka ce na ukun kai a wajen ka shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud na kaddara to kuma kaddara kuma daga ciki kuma akwai yadda da kaddara shar'iyya da da kauniyya sai kaga magana ta kawa da itiqa'u shubuhat da shigo ciki in kuma ka dauke magana itiqa'u shubuhat da al-halal bayyin wal haram bayyin to kuma ai kaddara za ta shigo kuma wajen da'a ga manzon Allah an fahimta da bin manzon Allah kanka kikiro to kuma daga cikin abin da manzon Allah kuma ya tarar da mana shine kuma akwai akwai imani da kaddara haka shi imani da kaddara zai shigo ko ikhlasi ko kuma mutaba'a ko kuma ma shigo cikin wajen alhalin bayyana da shi kansa shi sa wato shi Imam Muhammad ya aka samu ya bambanta maganganun sa sun sha ba akan wannan sai aka aka aka rawaito kuma daga daga zuman sa abokin sa Isa bin Rahawiya al-Khurasani sai yace shi sai kawo hadisi guda hudu na mal amal bin niyati al-halal bayyin wal haram bayyin sai ya kawo inna khalqa ahadikum yajma'u fi batni ummihi sai masana a ta'amari na shay'an laysa minhu fa huwa rad sai hada maka sai guda guda hudu duka a waje daya hadisin Abdullahi dan Mas'ud kaga zai kuma wajen kadara kuma imani da kadara kadara da ubangiji ya wannan da kuma yanda kuma littafi ke rinjayen mutane sai Abdullahi sai maganar Abu Abu Dauda As-Sijistani Abu Dauda As-Sijistani shi yayi magana akan cewa hadisai duka na manzo Allah suna koma zuwa ga abubuwa guda hudu ya kawo al-halal bayyin na malamal bin ya wanda ya kawo sai inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sai kuma min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi wace wannan shine rubul ilmi baki da inna al-halal bayyinun inna al-harama bayyinun ah wannan wani ne eto shi ma hadisin al-Umar bin Bashir ne wannan duk suna maimaitawa wato abubuwan nan guda hudu duk in ka in ka zai san ka gane akwai tsantsanta ma Allah bauta shi la ilaha illallah da ka faɗa niyya ya shigo ciki akwai biyayya ga manzo Allah da kuma imkawa bid'a hadisin Aisha akwai ka tsaya akan halal da haram da suke a bayyane har ka guje ma shubha kaga halal bai bai wannan noma bin bashir ya shigo ciki sai kuma hadisi na hudu shine hadisi na imani da kadara hadisin Abdullahi dan Mas'ud wadannan abubuwa guda hudu in ka lura da addinin musulunci ba zai tsallake wadannan abubuwan ba shi yasa suka suka kawo maka wannan wannan wato wannan daga cikin abin da kuma malamai suke kawowa ibni Sistani Abu Dawud Sistani ya kawo sai ya kawo wasu hadisai shi ma guda hudu yace al-amalu bin niyyat min husni islam al-mar'i kuma ma la ya'lihi da la yakunu al-mu'minu mu'mina ta la yarda li akhihi illa ma ma yarda li nafsihi da al-halal bayna al-haram bayyin wannan wannan galibi yanzu shi itibarin da shi wa Abu Dawud yayi itibari ne ta fuskan mukhalaqa muhudda da kai da mutane hudda da kake da mutane da adabi al'adab shine kai dabi'anka shine al'adab dabi'anka na gaskiya da amana da kyautata harshe da sauransu wannan shi adabi shi kuma al-khuluq shine abin da zan yi wurin hudda da mutane ni kuma a samu laushin dabi'a to shine sai ya ce maka a min husain sami matar kuma la ali wannan shi kuma asali ne a wato duk wani dabi'a da adabi zai zo da shi ka duba ka gani wannan akwai amfani ko ba amfani in babu amfani a addini ka ko rayuwar ka kaka yi kaka kaka yi shi na daga cikin wato wannan asali ne a babi na na dubba za ku za ku zo magana akan maganan ibn abi al-qayrawani ne magana kan wannan hadisi cewa wannan asali ne a babu na dubba baki da min husn islami wa tarku ma la ya'li ka je ka duba gani abin zai kawo wani amfani ko da kawo wani amfani to kamar abin da ba shi da amfani wannan kai zan tsini kai kai wara'u sai kuma ya kawo magana cewa kuma in zai huɗa da mutane kuma to ya damma kansa dan uwansa abin da ya damma kansa la min arifan ta himal akhi ma himal wannan kaga asali ne kuma a wajen mu huɗa da mutane hudin da zaka huɗa da mutane abin da shi al-maqdisi ya kawo mana yake cewa in zai huɗa da mutane zai yi azalin kansa ransa ba zai kawo sa zuciyarsa wajen kuɗa da mutane to kaka yanzu yanzu zai zama ya sami rabauta kenan wannan ababi ne na na lubba da kuɗa da ra'ayi da mutane shi suke kawo wannan babi bai shafi bai kai magana su imam Ahmad da farkon can ba ba magana su imam Ahmad ta shafi addini ne baki daya su kuma wannan yana shi yana magana kan usul adab eh min usul salamin tattalku ma la ya'li sai kuma la yakunu al-mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsihi الرابع شنو يتكاو الحلال بينه sai kishwa alfiqh yaduru ala khamsati ahadith alhalal bayyinun la barra wala dirara wannan shi ma duka wasu sukan kawo shi wajen wajen hudda da da abubuwan da suke halal ne ko ba halal ba wajen hudda da mutane daidai ne ko ba daidai ba to inda ka dauki wannan hadisin wajen cinikayya wajen zamantakewa to karka cutu kar ma karka cutar da wani to shi wani babi ne a wajen ladubba wannan nan kali imamu abu da yana magana ne akan ladubba baki daya malam bai bai gama bayanin ba sai sha Allah ya zo ya zo wajen ƙara yi mana bayanai akan akan wato wannan sai addinin nasiha shi ma wannan addinin nasiha wajen bawa ne wajen mu'amalantar wato Allah da manzansa da kuma littafin Allah da kuma musulmai ta yadda zai zama ya tsantsanta mu'amala tsakanin shi da abin da aka faɗa tsantsanta mu'amala tsakanin shi da Allah ta'ala shine ya bauta masa shi daya tsakanin shi manzo Allah shine ya bi shi ya dinga girma bashi tsakanin shi shugabannin musulmai ya musu biyayya kar ya musu tawaye tsakanin shi da sauran mutane kuma ya rika ba su shawara yana tafita musu kuma yana son su yana son musu abin da yake so na kansa wannan shi ma duka za ku gani da hadisan wani lokaci wancan hadisan in ka cire shi ka kawo akwai wani dan uwansa shi ma zai zama makafinsa da haka haka ake saboda haka wannan shine kusan bayanin da baka yi in ka kawo shi kuma izhar fi dunya yuhibbaka Allah wazhar fi ma inda fi ma fi ajin nasu yuhibbuka nas wannan kuma asali ne a zuhuru baki da gudun duniya mutakar dai a kana gudun duniya to Allah zai soka wato baka zama abin da ake nufi da guje ma duniya shine ka takaita akan abin da kake bukata kawai shine zuhuru ba zuhuru shine ka daina cin abinci ba fa ka takaita akan abin da zai amfane ka duniyar ka da lahiranka duk abin da kuma ƙari ne wannan to ka bar shi to wannan shine kana da zuhudu shi kuma zuhudu tsakaninka da mutane shine kai baka kai ba kai zaka kalli abin da ke hannun su kullum kaga wani irin wayo zaka musu kuna tattaunawa dai kai sa su zama su zama sun zama suna cikin hidiman ka koyo shi to wannan ka kai kai wayo kake kike kenan to wannan ba zuhudu bane kuma to wannan shi ma dai duk babi ne wajen yadda na na zuhudu din aka zo a wannan babu a wannan gaba insha Allah zai zo zai zo magana akan wannan muka zo sai mu tashi sabanin malamai akan al'amalu bin yarikin a maganar sa ina ganin wannan min biya bashi to sai mabwatul al-maquli ay walibi nuqwatul fikr ko nuqwatul fikr da muka karanta oke je ne muka tura shi kun bi shi ko ku bi shi da muna dawowa farko ku bi shi za ku ga wani lokaci mu zo da wasu bayanan da kuma wataƙila ba za mu iya faɗa su a nan ba kudan ne dubo sai ku ba ni da duba naku saboda an zo wajen da shi yake dan karama alumat a ciki sai ana dubawa na da zamu tashi wata abinda na manta ban fada ba wanda magana da ibn hajar ya ce kuma su'ul hibbi munin hadda idan rawiya da munin hadda in kana laziman idan ya zama munin haddan nasa wani ya jimanta a kansa ya zama har ya zama da'ifi ana kira shi mai rauni saboda yanayin haddasa ba ta da kyau to fa huwa shagu ala ra'ayi wani shi ma'anar hadisi shag a wajen wasu malamai ba fa wajen galibin malamai ko jumhurin malamai ba lafazin shag da da munkar galibi malamai mutaqaddimuna duk kusan ana kiran wani kawai hadisi mai rauni kaga shi abin da ya gabata na da na ce wai za mu zo ga ashe mun faɗa a baya can yi magana kan shafi ko shine yake mukhalafa na rawi fiqa rawi amintacce in ya saba ba amintattu to wannan shine shaz a ta'rifi ibn hajar amma a ta'rifin waɗannan malamai da ibn hajar ke kawowa shine a samu wani rawi da'ifi ya saba to shine shaz wannan duk babu da akwai akwai akwai sauƙin al'amari a wajen magabata kan shaz da munkar dan lokaci suka ce haza harithun shaz ko kuma haza harithun munkar duk suna faɗa shaz da munkar a dai yanzu dai galibi aka ce munkar ana maganar mukhalafa na da'ifi da'ifi ya saba shaz kuma mukhalafa da fiqa amintacce ya saba ma amintattu to to shi anan yana magana cewa idan ya zama yana da su'ul hibdin nasa ya tabbata daga cikin malamai wanda ake su malamai ne masana ilimi amma kuma su'ul hibdin su ya muna sosai shine Muhammad ibn Abi Layla ibn Abdurrahman ibn Abi Layla akwai Abdurrahman babansa shi wannan fiqa ne kuma wato duk marwaita sun rawaito mashi hadisi da akwai ɗansa Muhammad babban malamin fiqh da aka ce qala Muhammad ibn Abi Layla huwa hadha ra'yu Muhammad ibn Abi Layla ana kai kai to magan sa fiqh amma ko kusa haddasa ba ta da kyau haddasa maqula ce daga cikin kuma wanda ake kawowa suna da su'ul hifz kuma ko irin Abu Hanifa idan akwai maganar malamai akan cewa hadisin su ya kai hasan ne bi shawahid ko kuma hasanun bi ghairi hasanun bi zatihi magana mafi inganci maganar hadisin Abu Hanifa in ya rawaito yana bukatar wani ya mara masa baya saboda yanayin yadda haddan nasa ta yi masa yawa ba ta ba ya haddasa hadisin sosai amma malamin sa kuma shi yana da rauni amma kuma yadda aka shi kuma hadisin Hassan ne Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ashari a sama ga Hammad kuma akwai Asim ibn Abi al-Kufi hadisin ita ma shi ma hadisi ne Hassan da shi da shi da irin Muhammad ibn Hassan Muhammad ibn Ishaq sahib al-Maghazi wa Siyar da ire-iren su da ire wannan hadisai ne wanda suke da suhul himdi tare da su amma kuma hadisin Hassan ne to in yi kasa ya zama ba iya dogaro da haddaka kai kadai sai wani ya mara maka baya to shine abin da shi Ibn Hajar ke faɗa nan tabi'i ne an tabi'a amma malamai Abu Hanifa ne to na to okay to yayi magana akan cewa hadisi mashhur ko mursal ko mudallas da aka samu tadilisanci idan ya zama an ruwaito hadisin to sai ya zama na an samu hadisin ba ta wannan hanyar ba wani ma ya ruwaito irin wannan hadisin to masu rauni biyu sun haɗe zama masu ƙabi kuma wannan mai rauni ne wannan yanzu kamar mace ce wata ta zo ta ce ta gani ta ba da shaida ke halka ce ta maza wannan idan ake sani sai wajen zo ce eh gaskiya ni ma na zo wucewa na gani amma ba wato ta wata hanya ce ta faɗa ita ma wanda ba wai hanya ne da aka haɗu cewa wacce ta lakana ma wancan ba ya to gaskiya ba zai shi ƙarya ba ta yar dore ta faɗa ita kuma yar wudin ta faɗa kuma an san ba sadu ba ya to kaga wannan ya zai karamu juna don haka mursal idan ya zama an samu ta'addud turuq wa hadisi na mudallas an samu ta'addud turuq hanyoyin sun bambanta kuma an san cewa ba ba su haɗu ba to wannan za su karfafa juna sai zama hadisi hasani la li zatihi amma ba li zatihi ba ba wai akan kansa ba akan kin kansa ba a ali rairi saboda wanin sa da yazo ya mara masa baya bal bil majmu' shi ce bil majmu' ajbil majmu' turuq saboda tattaro waɗannan hanyoyi da wannan ya daga cikin hadisi wanda a cikin sina'a hadisiya ba wanda ya kashe wajen inganta hadisi ba abin da kashe wahala irin wannan kai hasana hadisi da tattaro hanyoyinsa yana daga cikin abin da ya komi wuya a kanikanci na ilimin hadisi a sau da aka zaka je wani lokaci ana malamai suna dan sabani wani lokaci wani ya inganta ya kyautata hadisi wani ce a shi bai daidai kyautata hadisin ba saboda sabani da ake ci wani daga cikin abin da shafar albani ya fi samun nakari a wajen masana ya fi samun wato dan gyara da ake dan masa wajen hassana hadisi mai zuwa turuk kuma jinda kuma shi aya ne ko a wannan babu gaskiya wani lokaci kalan magana sa kuma ita ce ba a bai izina wani lokaci kuma ya zama magana sa kuma mai rauni ce maganan wani sa ita za a dauka shi sun mal isnadu sai kuma isnadi yanzu ya gama maka magana akan shi abubuwa na karba da sauransu da sauransu zai magana yanzu kan isnadi yace in ma an yanta hiya ila nabi sallallahu alaihi wasallama ko dai isnadin ya tike zuwa ga manzon Allah shi kansa tasrihan kai tsaye a ce manzon Allah ya ce ya aikata ya yi kaza au hukuman ko kuma ba a ce manzo Allah ba amma ya zama mulhaq na wanda yake al-musarra a hukunci haka za a masa kamar me kamar ce a zamanin manzo Allah an yi kaza wannan ayan dalilin saukata kaza kaga wannan bai ce manzo Allah ya faɗa ba amma a hukunci saboda a zamanin manzo Allah wa'ayi da sauka in shi bai sani ba Allah sa ya sani saboda wannan a hukunci kamar an ce manzo Allah ne yayi an yi a lokacin sa ya ce a iya yi shi da hukuman min qawlihi daga cikin aikace aikacen manzo Allah aw fi'lihi ko aik ko aik daga cikin manganinsa aw fi'lihi ko aikace aikacensa aw taqaririhi ko abinda aka yi a gaban sa bai ce komi ba aka san istifnai a irin waɗannan abubuwan kamar lokacin ibn sayyad da wasu suke cewa suke rantsewa suke cewa la shi da dajjal mazala sai bai ce musu koyi ba wannan takaririn da mazala ya ba takariri ne na cewa ya yarda da abin da suka faɗa ba takariri ne a lokacin shi bai da wani hujjar da zai tunkuɗa maganar su tunda shi ma da sifa aka gaya mishi da jahil sai aka bai sani ba shine ko ba shine ba sai da suka faɗa sai bai ce musu koyi don ka samu wannan karinan to ba ya zama hujja dan ayin zamanin manzo Allah a gabansa bai ce koyi ba in akwai karina cewa yayi ne saboda yana jinkirin ko ya samu wani ilimi ko ya yi tawakkufi ne to wannan ba a ce musu shi ma hujja ne a ɗauke shi a matsayin sunna ta kaliliya an fahimta sunna ta kaliliya shi ne wanda aka yi a gabansa kuma ya ya gyaɗa kai ko kuma abin da halal da haram yake shigowa ciki yi na yi ko kaka yi sai ya bar ku kuna yi to wannan shi ke na zama sunna ta kaliliya aw ila sahabi ko kuma ya tike zuwa ga manzon Allah zuwa ga sahabin sahabi wa huwa man laqiya an-nabiyya sahabi kuma ta'rifin sa shine wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka kawo luqiya ko ko man jama'a ka kawo lafazin haduwa ka kawo lafazin ru'ya ru'ya kaka kawo ta saboda ru'ya malamai ba su kawo ta inda wasu malamai sun faɗa amma saboda galibin wanda su saban da idan su amma kawo lafazin al-luqiya to kaga yanzu ka shigar da inda ibnu maktum a ciki makafi na zamanin manzo Allah wanda su ba su saba ganin sa da ido ba amma sun gamu da shi to ka kawo cewa ya gamu da shi sallallahu wa ala alihi wasallam mu'mina bi kuma yi imani da shi wa mata ala al-islam kuma ya mutu akan musulunci ba wai daga baya da yazo ya kasa da manzo Allah ba yazo saboda manzo Allah ya riga ya rasu sai rika cewa to ya za a ce kuma wato manzo ya mutu manzo yana mutuwa ne haka shi yanzu ya yi ridda to wannan yanzu sahabai daga ta lalace ta lalace an samu su rauna na daga baya galibi ma dan dama gamo da sai da bazala dan taki ne musulunta suka yi yamin na a cikin a cikin zuciyarsu ba wasu sun dawo wasu kuma sun tsaya akan abin da su daga ci akwai wanda ma ya taɓa yin da'awa annabta daga cikin su alha ibn khuwailid ya yi da'awa annabta daga baya aka masa wa'azi sai ya dawo to sabu da kasance ta dawo amma dai umar daga baya sai ya dinga shi baya sashi a cikin wasu abubuwa ko manya sai daga lokacin to da wasu abubuwa wanda kai kai ka je wanda kuma fiqhu ne akwai wanda za ka ga koda yayi wasu yayi wani laifi koda daga baya za ya tuba amma ba za ka zo ka dauko shi ka sashi wasu abubuwa manya ba na mutane saboda tarihi ake da shi suna cewa walau ta halalat riddatul koda ridda ta rubuta ta zama tsakanin musuluncinsa da kuma sahabatakansa rita ta gilmo fil asashi a magana mafi inganci fil asashi wannan ya naɗe maka wata magana wacce take wacce take ba a sahu ba wato akwai malamai da suke cewa idan ya yi ridda to sahabatakansa ko ya dawo ta lalace to mu kuma hadisi mu muna izina da karɓar labarai ne yadda ce alamar matsala ya yi kaza an yi kaza a lokacinsa amma ko aka samu wani sahabin ya taɓa yin ridda amma ya dawo to magana mafi inganci wannan sahabu ta kasu ta dawo an fahimci maganar al'asashi kenan lafiyar asashi wato akwai magana da ya nade magana da ya nade maka shine akwai magana muqabilan asafu shine azafu wacce take ita bai kawo maka ita ba kai na son ka hararo kai kuma shine wato ba su cewa kuma rajin ta lalata wannan abin din nasa aw ila tabi'i ko kuma ya cike zuwa ga tabi'i hadisin وهو من لقي الصحابي شنو wanda ya gabar sahabi kazalika yace wanda ya hada sahabi kato wajen sahabi to fal awwalu zai magana akan abin da yake cikin zaga mazala shine ba marfu fal awwal marfu shine marfu'i hadisi wanda aka dauka kashi ba ga mazala ana kai shi madaukaki saboda an cika dai ka ce mazala ya fada shine marfu'i الثاني الموقوف تقيتacce wanda ka takaita shi akan sahabi sahabi ya fada والثالث kuma na uku shine al-maqfu wanda ka kuma ka gutsire ka tsaye da shi akan tabi shi al-maqtu duk da a wani wasu daga cikin malamai irin su imamu shafi'i sukan ce al-munqati da maqtu dan haka karka je wata ran kana kana kasin tahun malami ka je ce hadha hadithun maqtu'un ka ce wannan yana magana waye hadisin da yake sahabiya faɗa a'a yana magana wannan hadisi yana gutsarin isnadi kamar wani lokaci suka ce hadithun mursal ne sanadun munqati suka ce munqati sanadun maqtu' sanadun maqtu' ko su ce munqati eh ba wai magana sahabi suke magana ba wani suka ce wannan haza hadithin mursal suna magana kawai hadisin tsakanin wani da wani bai saurara ba kamar hadisi ne a wani lokaci da Hassan Basri yake rawaito daga Ali bin Abi Talib ko Imam bin Usayd suka ce ai Al-Hasan Al-Basri bainahu wa bain Ibrahim bin Husayn hadisin mursal hadisi ne wanda suna da magana tsakanin shi da da wannan akwai akwai wani tsarake akwai datsewa an fahimta amma kaga mursal kai tsaye in ka faɗa mursal abin da kake magana shi ne ta biye ce ba za da ya faɗa wannan istilahi ne to shi ma maqtu ka ce abin ya tsaya akan tabi wannan istilahi ne kana iya ganin wasu daga cikin magabata sun saba su ce maka hadisi ne maqtu suna nufin munqati musamman imam shafi yana yi fada wannan magana yana yi an fahimta wa man duna tabi'i fihi mithluhu to in muka cigaba da tafiya ne zamu ta mu tsaya kan fal awwal marfu'u wa thani al mawquf sai mu cigaba da abin nan yana dan kara ilimin ne a waje dai shi ibn hajar al-asqalani amma dai in aka dan bi shi a hankali kuma sai kaga ya kawo ilmuka masu yawa wanda kuke gani kaman kaman kaman kaman kadan ne amma fa za mu dade muna yi kowanne aka zo za ku ga sai an tsaya dan yi yan bayanai eh ba damuwa muka zo da almarfu din to insha Allah sai mu mun gama ko akwai abin da makanta ba bukatun mu ne na layi ne ina ganin sai mu dakata insha Allah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in